بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم سدد جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أجرم وأجرم وأعوذ بك من أن أنسان من تاتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى وزكيت عين وصفت بالسلف muna magana a kan zakka mun yi zakkan amfanin gona mun yi zakkan dabbobi muna cikin zakkan farin kuɗi ko ayin in an ce ayin a asali ana nufin gol da azurfa amma yanzu malamai suka ce duk abin da aka rike shi a matsayin shi ne kuɗi da ake mu'amala da shi za a ba shi hukunci na wannan al'ayin ɗin irin su kulu namu nairan najeriya tefa su dola su iro da sauransu to akwai kasan asali waka hukus ana yi da asali idan aka ce asali abin da za a iya amfani da shi tushen abin yana nan kamar gida kamar gona za a iya ba da hubus ɗin shi ma'anar hubus za a ci amfani shi ainihin yana nan yanzu misali in ka ba da gida ka ce na ba da wannan gidan hubusi ga masu karatun qur'ani ko shekara nawa za a yi gidan da yana nan in ya rushe ma filin da yana nan to a tsokan hubusi irin wannan shi ake ba da hubusin shi to amma malamai sun tabbatar da cewa za a iya ba da hubusin abin da ba asali ba ma'ana ba gida ko gona ba in je ma'anar hubusi zai iya tabbata a wannan abin a karkashin wannan za a iya ba da ainihin hubusin farin kuɗi kaga farin kuɗi a tunaninmu ba zai yi ai amfani da shi asalin shi yana nan ba ko gida za a iya baka ka yi zaman shekara goma kamtar gidan yana nan amma yanzu zai yi ashe ga dubu ɗari nan an baka ka yi amfani da shi kuma dubu ɗari yana nan kaga ba zai yi ba dama shi abu zai ma yana cewa wa kurri na nuciyar masa'i fataratu ko motsin sa ɗin an haka biyan bukata da motsin kuɗi yake cewa mene walaita yuguni an ka fil madaiki illa idza farra firaral adi nace shi kuɗi ba zai wadatar da kai a cikin kunci ba sai ya gudu irin gudun gudajen bawa yanzu misali bukata ya same ka na dubu goma tana da kuɗi dubu goma wannan bukatar ba za ta biya ba sai wannan kuɗin ya bar gurinka ko ba haka ba zai yiwu ka biya bukatar dubu goma kuɗin ka ba ba dubu goma kuma dubu goma tana nan ka ga ba zai yiwu ba to sai aka ce to yaya za a yi rubucin farin kuɗi aka ce akwai ya za a yi siyasa ce a yi wakafin kuɗin a rika ba da shi bashi mutum ya karbi bashin kuɗin ya je amfana da shi ya amfani amfani amfana lokacin dawowa da shi sai ya da ainihin kuɗin kaga kuɗin sun yi amfani kuma ainihin su yana nan to wannan kuɗin da aka ba da hubusin amfanin su za a rika bayarwa bashi a amfana da shi a da asalin shi yaya zakka yake a cikin wannan kuɗin to shi ne yanzu za mu karanta. Fazukiyar ana zaton ainun farin kudi wuki fadli salafi da aka yi wakafin shi da salafi domin a rika karfa bashi. Za a rika bada bashi in mutum ya je ja jari ya samu amfani ya dawo da ainihin kuɗin. To wannan kuɗin za a yi zakkan shi duk shekara. saboda me saboda ai tushen kuɗin akwai ne wanda ya bayar a rika bayarwa bashi din ai ba kuɗin gaba ɗaya bayar kyauta ba ya dai ba da kuɗin a ci amfanin su ne ainihin kuɗin shi yana nan saboda haka in kuɗin ya kai nisabi dole duk shekara zai gaska in ma kuɗin bai kai nisabi ba in yana da wani kuɗin shasa'i wanda in ya haɗa da wannan ya kai nisabi to dole in ya zo gaskan kuɗin shi zai haɗa da wannan ya yi gaska na gwajiwa kamar ya wanda kun bayi ba shi yanzu misali ni ne na ware miliyan goma na ce wannan miliyan goma na ware shi in ne bukatan bashi ya zo zan bashi bashi ya ce in yayi amfani da shi in lokacin gawa da shi ya dawo min da kuɗi na ai ga miliyan goma yana je na bayarwa bashi ne ba to ai kuɗi na ne yanzu in shekara ta yi zan lissafa wannan miliyan goma in fitar da zakka ni zan fitar mana ba kai da kasar ba bashi ba kuma lokacin zakkan in ya zo kuɗin yana hannun bashi ba zakka sai lokacin da ya dawo da shi ko bayan shekara nawa ne zan yi zakkan shekara ɗaya kamar yadda dai muka karanta zakkan bashi a baya mun gane wannan na'am yana fitowa yana dawowa kwarai da gaske kana batin kamar tsiro da aka yi hukucin shi mutum ne ya yi hukucin gona da amfani da iri ya ce duk shekara in an noma gonan nan amfanin da gonan nan ya fitar zan ba da shi sadaka to yanzu duk shekara in an yi wannan noman amfanin da aka samu din in ya kai misali kafin ya bayar sadaka din dole sai ya cire zakka ka gane ba za mu cewa ai ya riga ya yi hubuci na wannan amfanin duk shekara zai rika bayarwa har yanzu abin yana hannun shi saboda haka har yanzu nashi ne in ya gama ya samu amfanin sai ya fitar da zakan amfanin sannan ko sai suka ya bayar sadakan kamar yadda ya ce. Wahayawanin hakanan dabbobi mutum ne ya ware wasu shanu ko wasu yakuma ya ce wannan dabbobin na ware su rubuci ne zan rinka ainihin tatsan madaransu ina yin sadaka da shi. ko kuma zai rinka bayarwa ana ainihin haya da su suna a ɗaura musu garma su yi noma ko a ɗaura musu jarkuwa su rika ɗiban yashi ko me kuɗin da ake samu a cikin su ɗin zai raba miskinai sadaka kaje ya fidda amfanin su a cikin dukiyarsa ko to yanzu duk shekara in sun kai nisabi su yayi zakka in ma ba su kai nisabi ba in yana da wasu dabbobi wanda in ya haɗa za su kai nisabi dole su yayi zakka. Au nasilihi ko kuma ƴaƴan dabbobin wato su dabbobi amfanin su kala biyu ne wajen hudu su din in ma ya ce ya ba da amfanin da yake fita a jikin su kamar madaran su ko kamar gashin su tub da ake ɗiba a ji amfani da shi ko kamar su je su yi aiki kuɗin da aka samu ya bayar sadaka ko in ma ya ce ya dakatar da su za su rika haihuwa ƴaƴan su din ya ba da shi sadaka duk lokacin da suka haihu ƴaƴan zai ɗauka ya ba wa miskinai ko ya ba wa fakirai ko ya ba wa ainihin masallaci ko ya ba wani kadarko ko wani abu da ya yi hukucin haka to yanzu duk shekara wannan dabbobin dole su ya yi zakka sannan ƴaƴan nasu su ma kafin ya bayar ɗin in an haife su lokacin zakka ya dole su ya yi zakka har da wa'innan ƴaƴan. alama sajida wannan hukucin ya yi shabita ko za a raba wa masallatai au gaira mu'ayyanin ko za a raba wanda bai ayyana wane da wane ba ku fahimci wancan kaga masajid bai ayyana wane da wane ba kawai za a ba wa masallatai duk lokacin da aka samu wannan amfanin kawai za a duba wani masallaci ne yake bukatan gyara ko yake bukatan wasu abubuwa a yi da shi to ka gari yanzu abin shi na hannun shi ko kuma nau'in mutane wanda ya ce zai raba wani gudun hijira ko almajirai ko makarantar Qur'ani amma bai ayyana wane da wane da wane ba to yanzu dole zai yi zakka shi wanda ya bada wannan hubukin kafin ya ɗauka ya ba wanda ya ce zai ba wa ɗin. Ka alaihim kamar inda ya yi hubukin wannan abubuwan da muka faɗa ɗin alaihim ai alal mu'ayyani ba ya ce au gairu mu'ayyani ba au alaihim ko kuma ka alaihim kamar inda ya yi hubukin da mu'ayyane ne ya ce wannan ainihin dabbobin na yi hubucin su in sun haifu zan raba wa wani da wani da wani ƴaƴan ta biya ayyana ko kuma wannan amfanin gonan idan an yi noman nan amfanin za ka samu za mu raba wa wani da wani da wani ya ayyana su ka gani baya bai ayyana ba ko to yanzu gashi ya ayyana amma inda ya ayyana inda za mu ce ya yi zakka in ta walla almaliku tabrikatahu idan shi ne abin shi ya ci in ci rabawa misali gona ne ka safarin gona ya ware akan cewa duk shekara in an noma gonan nan zan raba wa mutum biyar wani wani wani wani wani ya ayyana su yanzu duk shekara in an yi noman nan an samu amfani kafin ya raba musu in ji amfani ya kai misali dole sai ya yi zakka sannan ya raba musu tunda shi yake in ki raba ka ga har yanzu abin yana hannun shi mun gani wa illa idan ko ba shi ya cikinci rabawa ba ya mallaka musu wannan gonar da wannan irin na ba ku wane da wane da wane da wane na ba ku buki idan an yi noma amfanin da aka samu ku raba ka ga ni ka musu kawai dai gona ta shi ce amfani duk shekara na su ne to in haka ne in haka da kullin nisabun sai kowane ɗaya daga cikin su rabon shi ya kai nisabi zai yi zakka mu fahimci bambancin wancan bai ayyana wane da wane da wane ba ko shi ne zai raba ko wani ne zai karɓa ya raba ko shi ya yi zakka wannan shi kuma ya ayyana wane da wane da wane da wane sun za a ba to yanzu a su za a ba din nan za mu duba mu gani waye zai raba musu idan har yanzu abin yana hannun shi ne zai raba musu za mu ce duk shekara sai ya yi zakka sannan ya raba amma idan ya ɗauka ya yaji ya ba su su ne abin yake hannunsu duk shekara an yi noman su ne za su raba sai mu ce to kowa iya rabin shi kadai su kai misali zai zaka zai yi an noma a wutsi goma sha biyar su ko su ishirin ne kaga kowa rabin shi bai kai a wutsi biyar ba babu zakka mun gane wannan to wa fi ilhaqi waladi fulanin bil muayyanina aw ghairihim qawlani mushkila a cikin inda za a riskar da ‘ya'yan wani da mu'ayyanai ko kuma ba mu'ayyanai ba shi ne aka yi ƙaunani mun je fahimci hubusi ga mu'ayyanai da kuma hubusi ga wanda ba mu'ayyanai ba wanda ba mu'ayyanai ba shi zai yi zatta ko da wani ne cikin shi rabawa wanda yake mu'ayyanai kuma in shi ne zai raba shi ne zai zakka in ba shi zai raba ba yayin oba sun za su yi zakka ba to yau kuma hubucin na wannan amfanin gonan ko dabbobin nan sai ya ce na ba shi na ba da shi hubuci da ƴaƴan wane ƴaƴan wane mu fahimci zancen ƴaƴan wane kaga bai ce ƴaƴan wanen wane da wane da wane kuma ya miƙa musu ba yace ƴaƴan wane to yanzu da yake ‘ya'yan wane ɗin nan ta za mu ayyane ne to yanzu idan shi baban shi ya karɓa ya cibinci raba musu shi ma dole sai rabon kowa ya kai nisabi za a yi zakka kaga ilhaq bil muayyani da kenan au gairihim ko kuma za mu riskar da su da gairin muayyanin tunda bi ayyana wane da wane da wane a yayan ba ko ko uban ne zai raba dole sai in abin ya kai nisabi dole sai an yi zakka shi ya kai kaulai kun gane wannan ƙaula ne? Uban yaran dama, ƙaula da ƙulani yake ba? Aha, wadda da ƙulani bil mu'ayyani na ubere yin ƙaula ne, mun fahimci wannan? To mun gama da nan. Wa inna ma yi zakka ma'adinu ainihin kawai ana zakkan baramu na ainihin gol da azurfa a nan shi ne ainihin. Idan aka ce ma'adin shi ne a zamanin ce ce masa miliran ko amfanin arzikin kasa yawwa to irin wannan arzikin kasa ɗin wanda ake taunawa a ciro shine ma'adi to ma'adin abubuwa kewa ake cirewa kasa yanzu ga yana ana cire kuma tekir ana cire su ainihin tama da karafa ana cire tagulla ana cire azurfa ana cire gold ana cire kaza to abin da ainihin zakka yake da ta cewa a ma'adin shine gold da azurfa shine ainihin kadai shi yasa ma ya amfani da kalmar innama kadai baramun gol da azurfa su kadai idan mutum ya tauno zai wa zakka kaga banda sauran baragu kenan sauran baramu baramu na ainihin man fetur ko na miliyan nawa ka tauno ba zakka sai ka siyar kuɗi na shekara a hannunka sannan za ka yi zakka to wa hukumuhu hukuncin ma'ajin ba hukuncin ma'ajinu ainin ba bai kiwon can wannan damirin zai koma ma'ajin ne ba ma'ajinu ainin ba ma'ajin gaba ɗaya hukuncin ma'ajin idan an samu lil imami na shugaba ne ma'ana na gwamnati yanzu misali duk inda aka samu wani arziki a wani ɓangare na ƙasa wannan arzikin na waye na mai kasan ne ko na wanda ya bincika ya gano ne ko kuma na gwamnati ne a na gwamnati mun gani na gashi ya ce walau bi ardi ne walau bi ardi muayyani ko da a ƙasan muayyani ne gidanka ne ba ma gona gona ai gidan Allah ne gidanka a cikin gidanka aka gano man fetur ko aka gano ainihin gas ko aka gano a kanwa ko aka gano gold ko aka gano azurfa to kana ganin wannan dole ka je ka yi report kwarai ka je ka sanar cewa a gidanka an ga abu kaza shi ke na zo da injina ka shiga uku har koma dama ya ma'ajin yake yawwa mun gani illa mamlukatan li musalihin sai dai kasan da ya zamo abun mallaka na ainihin kafirin da aka yi sulhi da shi kasan shari'a tana mutunta ainihin sulhi saboda a musulunci za ka yi alkawari a ƙarƙashin sulhin da za a yi da kafiri in ya yarda zauna da shi lafiya in an biya mar sharuɗa da dokoki na musulunci irin zaman da za a yi da shi ya yarda to shi ma dole addini zai kare ainihin dukiyarsa zai kare ainihin ran shi zai kare mutuncin shi zai kare martu wasu abubuwan da ya mallaka to a karkashin wannan sai zama ga wani kafiri an yi sulhi da shi da hukumar musulunci akan za a zauna lafiya zai bi sharfi na musulunci to a wannan halin sai aka samu ainihin ma'adin a gidan shi ko a gonan shi ko a gurin da yake mallakan shi to yanzu a nan kan wannan gwamnatin ba ta da cewa a nan wannan na shi wannan misali din ne wanda aka yi sulhi da shi eh shi ne zumi falahu na shi ne a zumi kafirin amana da ya shigo wajen musulmi ake zaune wannan ya kasar musulunci yake dokokin musulunci zai same shi shi ainihin a misali wanda yana gidan shi yana zaune an yi sulhi da shi ba yaki tsakanin mu za su zauna lafiya a ƙasansu mu tafi da su a lafiya. Kun gani? yanzu aka samu a cikin ƙasar misali falahu yanzu wannan abin da aka samu nashi yawa sai dai ka wani taunowa ko ya ba ku kwangila ku tauno ya sallame ku shi ma ya samu nashi arziki wa dumma baqiyatu irtihi ana taro sauran jijiyan gol ko azurfa wa in taraka al'amal ko da aikin ya jinkiri wato shi ma'adi ya sha famfan da ainihin zakkan farin kuɗi na shekara-shekara ya sha bamban da zakkan amfanin gona suna haɗuwa da zakkan farin kuɗi na shekara-shekara wajen ainihin misali gane suna rabuwa wajen ainihin mulki wajen kasancewa a ce na mulkin mutum ɗaya ne sannan suna haɗuwa da zakkan amfanin gona wajen cewa lokacin da aka samu a lokacin za a yi zakka suna rabuwa wajen cewa in amfanin gona ne na ko'ina da ko'ina an je ne mallakan mutum ɗaya ne za a haɗa a yi zakka suna rabuwa ta wajen wannan kaga shi ma yana da nashi dokoki mai zaman kanshi kenan to yanzu a nan ya ce wa inna ma'a wa dumma baqiyatu irqihi ana taro sauran jijiyar ma'adin yanzu misali ba mun ce ma'adin na gold ko na azurfa shi ake wa zakka ba da yanzu ga jijiyanka na gold din ko na azurfa ka zo ka tauna ka tauna ka tauna har ka samu inda gold din yake shine ma'anar kirkudin jijiyar to wannan inda gold din yake ai ka kana gaftara kana cirewa kana gaftara kana cirewa ne har za ka je karshen sa ba yanzu kana gaftaran kana cirewa kuma kana cire wannan ai naka ne tunda naka ne za ka abin da kake so da shi ko ka je a gyara ma ka ajiye ko ka siyar ka ci abinci ko ka yi bukatu to yanzu mu dai in aka samu cijiyar daga ka samu cijiyar za a fara lissafin abin da kuke cirewa ana lissafi yau ka cire dinari biyu gobe ka cire rabin dinari jibi ka cire dinari daya ana nan ana lissafi ana lissafi ana lissafi daga ran da abin da ka cire ya kai dinari ashirin to daga ranar za ka yi zakka to shi ne ya ce ana taro abubuwan da mutum ya cire ko da aikin yakin ciri tun da ai a matsayin rijiyarka kana taunowa ta yi ka tauno dinare goma sai ka ji ka gaji ko ba ka da kuɗin biyan masu tauno ka ce a a ainihin rijiyar ne a bai ba yanzu ba sai kai amfanin ka da wannan dinare goma ana nan ana nan bayan an samu tsawon lokaci sai ka zo ka ci gaba da tauno da yanzu wannan wanda ka tauno din za mu haɗa shi da wancan kaga bambanci da fa'ida mun karanta fa'ida a baya ka samu dubu ɗari biyar a watan almuharram ana nan ana nan bayan ka kashe ɗari biyar ɗin nan a watan rashar sai ka samu wata ɗari biyar ba ruwan mu da wancan ka riga ka kashe shi amma an amadin ne ba haka bane amadin in dai a jijiya ɗaya kake taunowa ko da ka cinye ma muna nan muna lissafi duk lokacin da ka tauno abin da ya cike shi za mu ci za ka yi zakka mun gani shine yace wa in taraka al'amalu ko da aikin ya yi to ga bambanci la ma'adinun ba a haɗa ma'adinai yanzu misali ina da rijiyar gol a garin nan ina da rijiyar gol a muna ina da shi a nan ina da shi a muna ina da shi a tashan baga a nan sai aka tauno dinare goma sha biyar kaga da sai misali ba a nan muna aka tauno sha biyar a na tashan ba za ka tono sha biyar ka gan na ɗaya kai arba'in da biyar duk ba zakka saboda ne saboda kowanne a shi kaɗai bai kai misali ba kun gani shi ne la ma'adinun ba a haɗa barahu da yawa eh la ma'adin yawa shan ne la ma'adinun ba a haɗa ma'adinai da yawa wannan daban wannan daban wannan daban kowanne hukuncin kanshi yake ɗauka kaga nan ma bambanci da kuɗinka yanzu kana da kuɗi wannan ka mallaki miliyan biyu amma kyauta aka baka wannan miliyan biyun gado ka ci wannan miliyan biyun a riba ka ci ka zan kada haɗin naka ne in za ka yi zakka to amma shi na ma'ajin ba haka bane in dai ba a rami ɗaya cijiya ɗaya ya fito ba ba za ka harra ɗan kai zakka ba. Ni gani? Wala irkun akaru maka ne? Wala irkun kun ya rubuta shi akar yawa wala irkul akaru haka nan ba a haɗa wani cikiya daban da wani cikiya ko da alami ɗaya ne madadin guda ɗaya ne da aka tauna shi aka samu cikiya biyu wannan ma cikiya ne na gol wannan ma cikiya ne na gol to kowanne sai an tauna ishirin sannan za a yi zakka yawwa wa fi dhammi fa'idatin hala hauluha sai ka ce sarar tutun gashin gaba. A cikin idan mutum yana da fa'ida wanda shekararsa ta yi, sannan ga ma'adin ya tauno, idan ya haɗa zai kai nisabi, zai yi zakka ne ko kuma tun da kowanne hukuncin zaman kan shi yake ba zai zakka ba shi ne aka yi karatu. Ma'ana, mutum yana da dinari goma, wanda wannan dinari goma an ba shi kyauta ne a watan almuharram. dinare goma kaga bai kai misali ba bai kashe dinare goma nan ba ana nan ana nan ana nan har wani almuharram ya kewayo kaga sharɗan zakka sun tabbata kan wannan kuɗin sharaɗi ɗaya ne na cikan nisabi shine ya hana zakkan nan ko ya a ce kuɗin ya kai dinare ashirin za a yi zakka to almuharram yana zuwa sai aka ba shi izinin ya je ya tauni gol a ramin gol da ya je taunon yana taunuwa yana taunuwa kawai sai tauno dinari goma yanzu ka ga wannan dinari goma sharɗan zakka sun cika illa kawai bai cika nisabi ba wannan shi ma goma rashin cikan nisabi wannan shi ma goma rashin cikan nisabi in ya haɗa sun kai nisabi ko shi wannan bai shekara wani an ba shi rashin shekara shi kuma wannan ya riga ya shekara to yau yanzu in ya haɗa matsayin mallakan shi ne zai yi zakka wasu suka ce eh zai yi zakka wasu suka ce a'a ba zai zakka ba saboda ne saboda kowanne yana zaman ainihin kai kowanne yana da hukunce hukunce wanda yake tsance saboda haka ba zai zakka ba shi ne aka wannan taraddud din wanda yake da karfin kaulani to sannan ga na biyu taraddud din wata alluqil wata alluqil wujubi bi ikrajihi aw tasbiyatihi shi ma taraddud wai zakkan yara da yi ga ainihin ciro ma'adin din ne ko kuma a'a zakken yara da yi da tafiya ne kaga amfanin gona Allah yana cewa wa atu hatsahu yawa to wai yanzu shi ma ma'ajin din nan daga kana taunowa kana taunowa in dai ka tauno dinare ashirin kawai zakka ya tabbata a kanka kan da za ka ɗiba ka shi sai ka biya da za a yi wani asara sai ka biya da barayi za su bashe ma zakka ne ta tabbata sannan wannan abu ya faru sai ka biya wannan in an rataye wajabcin zakkan da fito da shi kenan idan ku aka rataye wajabcin zakkan da dole sai an ji an kakkaɓe an gyara an cire ainihin gol salis din ya kai ainihin misali sannan za ka yi zakka to kaga a wannan tsakanin daga cirewa zuwa kafin a ce a kakkaɓe a yi tafiya duk abin da ya faru ba za ka biya ba to shine karattudin akai karattudin wani suka ce kana cirewa zakka ya wuce ba wani suka ce a ko ka cire har yanzu zakka bai wuce ba sai an ji an yi tafiyar shi an kakkaɓe shi an cire ainihin gol ɗin ko azurfa ina jin muna ganewa ba wajaza da kuhu bi ujratin a bi ujratin bi ujratin ghairi naqdin ala anna al-mukraja lil madfu ilahu ya halatta shi malin din a bada shi bi ukiracin da lada kamar yadda za ka bada gidanka haya mutum in ya karbi hayan gidanka kai ya baka kuɗin hayan shi kuma duk amfanin da zai yi shi a gidan ka ga amfanin ka ne ko da shi ma ma'adin malamai suka ce ya halatta yanzu kana da ma'adin ya halatta wani ya zo sai ku jinga da shi ya biya ka idan ya biya ka kai ka fita da fitanka ya ci gaba da tauno duk abin da ya samu a wurin nashi shine ala annal mukraja lil marfu'i lahu abinda aka fitar gaba ɗaya na wanda aka ba wani ya halatta amma gaira na kaji in gane bi ujratin gairi na kaji idan madin din na nakad ne na gol ne ko na azurfa idan za ka biya kai ne karba din za ka biya da abin da ba gol ba ba azurfa ba saboda me saboda idan muka ce ka biya da gol kuma madin na gol ne ya zama an yi canjin gol da gol ba matsalan musulun ba ko kuma sannan an samu kinkiri ba yadan biyadin ba shi zai bada gwaldin yanzu shi kuma sai ya yi ta aiki ya yi ta aiki zai dauko idan kuma na azurfa ne ka biya da gol ko na gol ne ka azurfa ka biya da azurfa an samu matsalar rashin yadan biyadi shi yanzu zai bada nashi shi kuma sai nan gaba zai dauko saboda haka in ma'ajin na gol ne ko na azurfa ba a biyan kuɗin karban gurin da gol ko da azurfa sai ka biya da wani kadara ka kawo wani abu kadara wanda ba gwargwa ba azurfa ba in ka ba mai kuɗi ya fi da fitan shi kuma ka tono duk abin da ka samu na kai shine ala annal mukraja lil madhu ilahu wa tubira milku kullin sannan idan majin guda ɗaya ne aka ba wa mutane da yawa kamar yanzu cijiya ce guda ɗaya sai gwamnati ta muku izini kamar ku uku ko ku hudu aka ce kowa ya je ɗiba. To yanzu idan aka zo wajen zakka za mu lura da mallakan kowane ɗaya a cikin ku. Muna ɗiba muna ɗiba muka ce yanzu abin da za a yi in wannan ya ɗibi kilo ɗaya wannan ma ɗibi kilo ɗaya wannan ma ɗibi ɗaya kuna yi kuna yi kuna yi kowa sai rabon shi abin da ya ɗiba ya kai nisabi sannan zai zakka. idan kuna diba kuna diba har abin ya kare ko abin da ya samu bai kai nisabi ba amma kaddar da za ku hada ya wuce nisabi ma babu zakka ana lura da mallakan kowane ɗaya ne a cikin su kun gani wa bi juzi'in wa fi haka ne wa fi bi juzi'in kal kiragi kaulani an yi kaulani cikin a ba da ainihin ma'ajin ma mai aiki da shubi'in idan aka gama aiki a raba da yanki kan kiradi kamar kirada a nan an yi kaula ne yanzu misali ina da ma'ajin mada ibrahim mai aiki ne sai in ba shi ma'ajin ɗin ya zo ya ciro gol ɗin ya ciro gol ɗin ya ciro gol ɗin idan ya cire ya tara ko mu yi shinga cewa ko ko mu yi ƙa'ida cewa idan aka cire abin da aka tara ɗin za a kasa kaza ni in ɗauka shi kaza kai ka ɗauka shi kaza to wai wannan jin haka in ya halatta ko bai halatta ba shi ne aka yi kaulani wasu malamai sun kiyasta shi da kiraba suka ce ya halatta wasu malamai suka ce kwata-kwata bai halatta ba inda tushen shi ɗin akwai kirar a ciki inda ba lalle ne a samu gol ɗin ba kuma an samu gol ɗin ba lalle ne a san irin yawan gol ɗin da aka samu ba saboda haka sai dai mu kinga in yayi aikin abin da zan biya shi amma zancen in biya shi wani bangare na abin da aka ciro ko suka ce biya na tsoro shi ya kai kaulani kun fahimci zancen sai ne wa bi nudratihi al-khumus a cikin nudira na ainihin ma'aji za a bada kumus wato akwai abin da ake cewa nudura a ma'ajin ɗin kai ainihin ma'ajin da aka sani in an tauno ana tauno gold ɗin a cikin ƙasa ne cuɗanye da ƙasa in azurfa ne ma cuɗanye da ƙasa ainihin niƙar ɗin nashi in aka zo sai an narka in an narka ainihin ruwan gold ɗin zai jebe sai a cire ƙasa wannan shi ne ma'adi to nudura kuma gashi a inda ake tonon ne amma da aka tauno shi aka tauno kol ne gashi nan sati ba alaman kasa a jiki ko kuma aka tauno azurfa ga nan salis ba alaman kasa a jiki to wannan shi ake cewa nujira to shi ma idan mutum ya tauno zakka zai yi ko kuma za mu ainihin za mu yi shi da ainihin rikaz ne ba da kumusi shi ne aka yi ainihin kaulani shi ne a nan ya ce wa fi nudratihi al-kumus ba kaulani bane kenan ko wa bi nudratihi a cikin nudra na ma'adin zai ba da alkumus da ya cikin biyar ne kan rikazi kamar rikaz rikaz kuma wa huwa jammin jahili shine kunne na jahiliya wato a arzikin da ake samu a kasa akwai kunne na jahiliya ma'anar kunnen jahiliya a zamanin jahiliya yadda suke ajiye kuɗin su shine suna zuwa su tauna lami a shi sai mutum ya zuba kuɗin shi ya ajiye sai ya sa alama a gurin alaman kuma zai bar da mani yadda ba wanda zai san gurin sai shi duk lokacin da ya buƙaci gurin ya buƙaci kuɗin shi ya san hikiman da zai yi ya zo ya tauna ya ɗiba ba tare da wani ya sani ba suna irin wannan ajiya to a irin wannan ajiyar da suke a zamanin jahiliya lokacin da gwamnatin musulunci ya zo ya ci wannan gurin idan mutum ya je yana taune-taune sai ya gano arziki a wannan gurin ya tauno ya cire me hukuncin wannan abin da ya tauno ya cire kan sai mu bashi hukuncin ganima kamar yadda ka san an ji an ci kafirai yaƙi aka ɗebo ganima a mene wa alamu an na maganin sun shi ba da zai kun ba to shi ma wannan ɗin hukuncin shi kamar ganima ne za a kasa biyar a ɗauki kashi ɗaya a ba wa ainihin gwamnatin musulunci shi sai ya ci wannan kashi hudun. Mun gane? To yanzu shi ma nujira ɗin, tun da dai bai wani aiki mai yawa ba, yana taunowa gwaldin ya samu ya kai ilhasin shi da wannan rikas ɗin. Haka ce kamar yadda in ka samu rikas za ka kasa biyar ka ba da ɗaya shi ma nujira in ka samu ba zancen zaka ce biyar za ka kasa ka ba da ɗaya. Ka ga yanzu zakka ne kuma za ka kasa arba'in ne ka ba da ɗaya. Mun gane? wani shakkin ko da ba shi ainihin rikas da muke magana wa in bi shakkin ko da ana shakku ne cewa wannan arzikin da aka samu rikazi ne ko ba rikazi ba ne to duk da haka ne kawai za ka bada ku musulmi in dai ba an tabbatar da na wani musulmi ne ko na wani kafirin amana ba au ardan kuma shi rikazi ko da kadara ne kaga a can eh auƙalla ko ya tsananta kaga a can mun ce wa inna ma yu zakka ma'adinu aini kaga mun yi maganar zakka zakka ko dole sai ya kai misali kuma dole sai ai gol ko azurfa amma shirka zuwa shi da wannan ka'idan shirka ko kaɗan ne bai kai misali ba dole kai zakka mun gani sannan kuma au arban ko da kadara ne ba gol ba ba azurfa ba wani arziki ka tauno ka samu shi ma dole sai ka yi zakka dole sai ka sai ka ba da wannan kuma kidin an waje da hu abdul kuma ko bawa ne ya samu kaga majin idan bawa ya cire babu zakka da shi bawa ba zakka kai shi to amma idan ainihin rikazi ne dole sai ya yi zakka au kafirun ko kafiri ne ya samu a matsayin rikazi dole sai ya ba da wannan kuma kidin inna li kabiri na bakatin sai dai idan ya zamo akwai ainihin na baka mai girma da ka bayar wajen samun wannan nujira kai gashi nujira ne amma sai da ka cire kuɗi sosai kai da wainiya kafin wannan amfanin ya fito au amali ko kuma inda kanka za ka yi aiki ma sai da kai aiki mai wahala kafin ka samu wannan nujira din kuma wannan wahala din ko kabiru na buka din fi takhlifihi faqat wajen cirowan ne kadai za mu lura da wannan wahala babu sauran ɗawainiya misali ka ce ai inda aka bani abun a can kungumin jeji ne kafin in jojen irin wahalar da ya sha wannan wahalar ba ma lura da shi kawai wahalar cirewan lokacin da ka zo cirewan ka sha wahala ko lokacin da aka zo cire ma din ka kashe kuɗi da yawa to yanzu sai mu ce ka bada zakka kamar ainihin a mene kamar ainihin magi yawa to ka ga yanzu wannan illa li kabiri na fakatin au amalin baya komawa rikazi yana komawa ainihin mijirai shi rikazi ta an tabbatar da rikazi ne dole da kan shi zaka yi aha haka ne shi ne yace to ban zakatu to yanzu kawai zakka zaka yi wannan in a ainihin nudura ne ya koma hukuncin zakatu ya kai misali amma idan a rikazi ne ba zakatu din nan ma'ana za ka ba da kamar yadda za ka yi zakka ne ba wai dole sai ya kai misali ba mun gane zancen kawai zai zama hukuncin tun da ka sha wahala za mu ce kawai za ka ba da ɗaya cikin arba'in ne a maimakon ɗaya cikin biyar din nan. wa kuriya haburu kabrihi an karanta tauna kabarin kafiri don an ce suna zuba arziki a ciki yanzu misali kafirai wani bangaren in za su binne gawansu suna yi wa gawan ado kamar gawan babban mutum ne za a mar ado za a zuba gwalagwalai za a zuba kaza akwatin da za a binne ma mai tsada ne to dalilin wannan sai ku kulle cewa a wuri kaza fa akwai wani kabari mu je mu tauna don mu samu arziki to yanzu in kun tauna din kun samu wannan arziki eh kun samu arziki na ku ne amma shari'a ta karanta saboda ne saboda akwai tozanta musulunci a ciki a ce musulmi a duk ainihin arzikin da Allah ya mar din nan ya rasa hanyar neman arziki sai ta kabarin kabiri to shi yasa aka ce makaruni wa talabu fihi da kuma neman arziki a cikin kabarin kabiri duk wannan ainihin makaruni so eh shi ma din ai kaman ainihin kazi ne tunda arziki ne da kabiri zai ba da dole wa baqihi limalikil ardi zan zo kan inda ba zai ba da komai ba din wa baqihi limalikil ardi sauran abin da ya saura din yanzu misali mun ce ma'adi ko rikazi idan mutum ya ba da ainihin in ya ba da ainihin kumusi din wannan sauran na waye sai mu ce gurin na waye limalikin arzi na mamallakin ƙasan ne in ƙasan na gwamnati ne na gwamnati ne in ƙasan na wani kafiri da aka yi sulhu da shi ne nashi ne walau jaishan ko da ainihin na runduna ne mana ko da rundunar musulunci ya suka buɗe garin kasan ana cin gari da yaƙi wannan gurin ya zamo hubuki na gwamnatin da suke wannan yakin ba to yanzu wannan abin da aka samu a gurin na arziki na wannan rundina ne shine walau jeshin walau kana maliku jeshin kira wa illa idan ko gurin ba na kowa bane jeshin Allah ne mutum ya je samu irin wannan arziki bali wajibi na wanda ya samu tunda gurin ba ba shi da wani mamallakin jejin Allah ne wanda dama a ka'ida a da can kafin a raba duniya gaba ɗaya ko ina ya zama yana jin wata ƙasa akwai jejin Allah wanda mutum zai je zuwa ya je sada wani jejin ya sauka zai gyara sai guri ya zama nashi in a irin wannan gurin ne mutum ya je irin wannan tsintuwan to wannan abin fali wajibi ne wanda ya samu ne wannan fa duk muna magana akan tifnin jahi wa illa tifnul musalihina yace sai dai kuma binnan wanda aka yi sulhi da su falahum sai wannan abin da aka samu nasu da aka zo taunawa da ka tauna sai da aka tauna aka ce wannan arzikin ba na zamanin jahiliya ba ne na kafiran nan ne wanda aka yi sulhin zaman lafiya da su yanzu dole za a ɗauki abin su a kai musu saboda an yi sulhi na cewa ba za a taɓa dukiyarsu ba illa an yajidahu rabbu jarin biha sai dai idan a su wanda aka yi kulin da su ma idan mai gida ne ya samu wannan arzikin biha a cikin gidan shi to yanzu falahuna shi kafiran da aka yi kulin da su din ne a cikin su ne sai aka samu wannan arzikin a gidan wani to yanzu mu ba za mu ce dole a ɗauki wannan a mero gwamnatin wanda aka yi sulhi da su ba shi wanda ya samu a gidan shi falahu wannan abin nashi in ko akwai ba ne a jeji ne amma wannan jejin kafiran da aka yi kulli da su su suka binne wannan abin sannan muka tauno to dole za mu kai musu abin su amma a gidan wani aka samu a cikin su to fala shi wanda aka samu a gidan shi nashi wannan kenan wacce ibn muslimin binnan musulmi hauzin min ko binnan kafirin amana wanda muke zaman lafiya da shi a garin musulmi sai aka tauno wani abu a ƙasa ana duba ma aka ce wannan abun ai na musulmi ne ko an ga alama na ainihin musulmi din a jiki ko wani dalili ne tabbatar da cewa wannan ba binnin jahiliya bane binnin musulmi ne ko kuma wannan binnin kafiran amana ne to kwallu kudatun hukuncin shi hukuncin tsuntuwa ka ku tsuntuwa dole a yi cibiya a nemi mai shi a bashi sai dai a nan malamai suka ce za a duba a gani idan abin za ka yi tunani sai aka gane cewa me wannan abin yana raye ko ko masu wannan abin akwai sauransu a raye to dole a neme su a ba su amma da aka duba sai aka ga me wannan abin a wannan zamanin ba zai yiwu ya zama yana raye ba kamar yanzu misali an tauno arzikin ne da aka tauno sai aka tauno kuɗi ana dubawa a cikin kuɗin sai aka ga kin ekin wani abu aka yi amfani da wannan kuɗin kaga abin da ya faru ke cin wani abu yanzu kuma muna cutar da kusan 20 shekara ɗari da ashirin kaga ba tunanin me wannan arzikin yana raye to sai a so kai kuma inda an nema ma ba za a samu mai shi ba wannan kenan wa ma labazahu al-baharu haka ne wa ma labazahu al-baharu abin da koki ya toko da shi ka ambarin kaman ambar irin arzikin da yake cikin kogi kaga akwai irin su lu'ulu'i irin su murjani irin su ambar akwai duwatsu masu tsada wanda a cikin ruwa ake samun su to irin wannan kogi da ya irin kumfan kogi din nan da ya tsawo rakumin ruwa ko sai turo shi bakin kogi sai mutum ya gani bari wajibi na wanda ya samu ne la bila takmisin ba tare da bada kumusi ba kawai wannan abin da kofi ya togo din yana togo an ka samu ka kwashe kai gida da shi kawai ba za ka bada ko titi ba mallakin ka ne Allah ne ya ba alhamdulillah